أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدام فريد الداري على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والأمن والستر والأمانة جاء رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا بيار غوتن بقوي دبو بيودا شاكاكوس ميلادية النبي عيسى عليه الصلاة والسلام زام شكبا ذكرنتا أهدري ما شيخ الأهدر شيخ الأهدري إن شاء الله Allah ya mana muwafaka ya fahimtar da mu abin da muke neman fahimta cikin addini. Jiya mun kai akan muna cikin magana wa yajibu alaihi hibz jami' jawarihi mastafa'a. Mun yi tahalilin abin da ya bayyana. Yau za mu tashi akan al dabi'u munana kusan guda hamsin ko kuma dabi'u munana da kuma mahmud da mazmum. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Right.
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد البسملة والصلاة والسلام على نبي الرحمة وآله وصحبه نعم.
البررة Na'am.
ويحرم عليه الكذب Na'am.
والغيبة نعم.
والنميمة نعم.
والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير Na'am.
والحمد واللمس والعبث والسخرية نعم ويحرم عليه الكذب ya haramta ga mutum ya yi ƙarya wannan ɗabi'u su ne su su fashe suke ce musu masmumat su ake cewa kilabulwara karnuka a cikin mutane saboda wannan ɗabi'u ne wanda suke shiga jikin mutum amma kuma mazmumai shar'an shari'a ta zarge su saboda haka bayan shari'a ta zarge su sai ya zama kuma a hakika ma ta zarge su to amma kuma suna nan tare da mutane wa ya harimu alayhi al-kadhib haramun ne ga balagagge ya karya wal gibatu haramun ne da ga balagagge ya yi gibayi da mutum wannan nimatu da annamimanci giba annamimanci kiburu ujubu riya'u sum'atu hasadu bugudu ru'yatul fadli al-ghairi hamzu lamzu abasu sukhriyatu duk wa'annan haramun ne gabaki daya duk kuma suna tanasiri a cikin dan adam gabaki daya to haramun ne to ba za mu yi maganin su gabaki daya nan ba bayan mun yi maganin su mun shiga cikin bangaren sufanci ma za mu tattaro su mu sake sa su a gaba duka iladu ne wanda daga zaran wa'annan ba sa jikin mutum to mutum ya fara samun lafiya a cikin tafiya wajen Allah amma matukan wa'annan suna tare da mutum to shine fa dole sai an kodi mutum a lahira sai kuma abin da Allah ya yi نعم البيان بياني يعني أنه يحرم على المكلف الخصلات الشنعاء الثلاث م.
التي هي من آفات اللسان مم.
الكذب والغيبة والنميمة مم.
أما الكذب فهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب مم.
قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله مم.
ولا تقف ما ليس لك به علم مم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا البيان معلم هنا بياني يعني أنه يحرم على المكلف الحصلات الشمعاء ثلاثة رجعام تبيؤمون نابداؤ التي هي من الآ- من آفات اللسان ونسكي لك الليف كان هرشي هرشي نيدي مثالي الكذب والجيبة والنميمة لك هرشي ني سكي فتا الكذب والجيبة والنميمة وقال الله صلى الله عليه وسلم أين توا عليكم بالسرك فإن السرقة يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يسبق ويتعرى الشرك حتى يتبع إلا الله صديقا yace wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhib yahdi ila an-nari fa innal nari wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wa la yazalu ar-rajul yakdhibu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaban kaga wannan min al-fush da harshe saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zalal insanu yakdhibu mutum bai gushe ba yana karya hatta na inadin lahun jibrila Allah zai kira jibril ya ce ya jibril ina fulanun kadibun wane makaryaci ne in ya faɗi haka shi kuma jibril sai kira mala'ikun sammai sai ce wane makaryaci ne mala'ikun sammai sai su kira kuma sammai da ƙasai sai a sanar da su wane makaryaci ne to ko baban mutum ne in aka sa shi a cikin wannan stankin ɗin to ko magana kuka yi da shi kai da abokinka ce a wajen waya kaji ce a wajen babanka ce da Allah ya kyale shi kawai an riga musu stampin daga rabbul izzati to kaga ai mummunan ɗabi'a ne to haka kuma in gaskiya ne haka ake gaskata mutum saboda haka annamima algiba yi da mutum wanda Allah yana cewa algibatu ashaddu min az-zina yi da mutum ya fi zina tsanani yi da mutum ya fi zina tsanani na nimanci shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ɗaya daga cikin ku ci naman dan uwansa a ko a hibu a dukkan an ya kullu lama akhihi mayitan wa qaritumu ko to shi kenan to an nimanci kenan to shi kuma gashi nan in kai da mutum to malamai kushaf kashifai suna ganin naman a makakkale a harshenka ka in ka yi da mutum wanda sun zuce su tsarkaka a wajen Allah yana ganin wannan illa kaga wayannan ilal ne kaga shan'a alfush kenan Allah ya kiyaye mu wa mal kadibu shi kari a bayyana kabair zunub na fade shi wa fawashil uyubi duk an fade shi alfasha ne daga cikin aibi innama yaftar allazina innama yaftar alkadiba wanda suke kagen ƙarya allazina la yu'minuna bi ayati llahi wanda ba su imani da Allah ba kenan ji Allah sannan dan Allah yana nufin karka yi ƙarya sai ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun karka faɗa abin da baka da ilimi a kansa ya abin da ake mana kenan karka faɗa mutumin da bai bi hanyar sufanci ba bai san su ba bai san lahajan su ba ya yarda yaren turanci kala kala ne akwai bangaren dokto ya sha bamban da turancin dokto ba turancin lauya ba ne an yadda wannan tsayayye ne kuma abin da ya faɗa a kujerarsa an yadda an yadda na lauya ba ɗaya bane da na injiniyarin an yadda da injiniyarin ba ɗaya bane da wanda yake ɓangaren noma duk turanci aka haɗa amma kowa lajinsa daban kowa da kamus ɗinsa mu muna da kamus ɗinmu amma an ce da ƙarfin tsiya ba a yarda ba dole sai dai a yi abin da suka fahimta to wannan kaga a nan cin amanan Allah ne eh wannan ina ma yaftar kaziba allazina la yu'minu bi ayati llahi shine wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan shine ka'idan Allah to mu kullum ana mana rashin adalci saboda a bar mu da kalmar mu in aka in aka ce mun faɗi wani abu sai a ce to me muke nufi me muke nufi in mun faɗa in baka gane ba to sai a dubo shin a ƙa'ida mu muna amfani da irin wa'annan kalmar tun farko da ya ga amfani da shi saboda sufanci saboda asalin faɗinsa da komi da komi ma'anan suf kawai a can ƙarni na uku an masa an masa ta'adiri dubu biyu dubu biyu ma'anan suf sufanci kawai me ake nufi da sufanci an yi masa fassara dubu biyu shi kuma kasar sul asma'i ta dullu ala sharafil musamma shi sufanci na fa shine a alamar tabati min al ilmi domin duk abin da zai mai da kai ka koma wajen Allah wannan ya larabi kalamunta shine ma'ana as-sufiyyu gayatu talabu talabu mardatullahi ko talabu wajen Allah ko kuma talabu ridallah ko kuma talabu ma'rifatillah ana mana rashin adalci akan abin da mutum bai sani ba na'am
قال وقال عليه الصلاة والسلام نعم إياكم والكذب مم.
فإن الكذب يهدي إلى الفجور مم.
والفجور يهدي إلى النار مم.
وما يزال العبد يكذب ويتحلى الكذب حتى يكتب عند الله كتابا وإياكم والكذبة na hane ku da yin ƙarya kan manzo Allah yadda ya ce Ah, ko bainal kadhiba yin ƙarya ya dila al-fujuri yana sa mutum ya zama fajiri wal fujuru ya dila al-nari fajirci kuma na sa mutum ya zama dan wuta wa ma yadal abdu yakzibu bawa bai gushe ba yana ƙarya wa ta haral kadhiba yana karda don ƙarya ta yi ta ba inda Allah ya karda ban Bukhari da Muslim sun rawaito Mm, هذا mm, والكذب حرام إذا كان لباطل mm, أو لاقت- لاقتضاء حق المسلم mm.
ويكون الكذب واجبا كإنكار رؤية مظلوم يراد قتله نعم.
وعجزك عن الدفاع عنه Mm, وقد عرفت م- مخبأه mm, ويكون الكذب مندوبا كقولك لكافر محارب mm.
إن المسلمين في جيش ع- في جيش عرم Haram rani.
وقوة جبارة Mm, لأن الحرب خدعة mm, كما قال عليه الصلاة والسلام مم.
والكذب مباح مم.
إذا كان للإصلاح بين الناس ويكون مكروها مم.
كالكذب للزوجة mm.
نعم Na'am, kaga bangaren abin da yake bukata da ilimi kenan. Wannan abin da za a faɗa gashi kowa sani, in aka ce maka haramun abu, ƙarya ne kawai sunan ƙarya ƙarya haramun. To amma ƙarya ta kaskushi. Akwai kashi akwai ƙarya ma'azun, akwai ƙarya gairu ma'azuni. Eh, ƙarya ma'azuni akwai ƙarya gairu ma'azuni. Ƙarya eh, ga sunan wal kadhib haramun in kana lil batil ƙarya tana zama haramun in ya kasance saboda barna ne kawai kayi ko a wurin ki dai haƙƙin musulmi ko kuma yadda zaka ka ci haƙƙin musulmi kai ƙarya shi ma haramun ne wa yakunu al-kadhibu wajiban akwai gurin da ƙarya kuma yake zama wajibi ka inkari ru'yatul mazlumi kamar mutum ya inkarin wani ru'yatul mazlumi ko yuradu qatalahu ma ajazika an ad-difa'i anhu masalan muna da wannan muna karatun nan sai wani ya shigo a guje sai ɓuya nan masala kawai sai ga wanda takobi ya zo da Allah kun ga wani wani ya shigo nan sai mutum ba mu gan shi ba me muka yi ma'azu ne wajibi ne saboda in mun ce eh mun gan shi in ya kashe shi mu da hannun mu a kisa za mu iya difa'an mu kare ba za a iya kashe shi ba ba mu ce ba a gan shi ba kawai a wala ashal sai mu ci gaba da karatun mu yi watsi da shi kaga an samu suhular tsarika na wannan to an yadda da wannan ƙarya saboda zifa'i ne kar a kashe wani wa gada arabta mahabahu kuma ka san gunda mutum ya wuya wa yakun alkazi manduban akwai kuma gurin da ƙarya yake zama mandubi ne ka qaulika likajirin muharibin kamar lokacin da ka yi ya- da ku yaki da mutane to akwai ƙaryar da aka yi da ka gaya musu ka ce innal muslimin fi jayshin aramramin wa qutil jabbara wato innan nasa kajjamu lakum kenan ta shauka kaza da mun imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to a ce a yaki da wayannan kun ga taron sojojin su da karfin su kuwa dan ku raunana wannan agenda mubahi ne ba lada ba zunubi ba lada ba zunubi lan al harba khudu'atan domin al harba khid'atun kamar yadda manzo Allah ya ce qala alayhi salatu wassalam wal qadim mubahun idza kana lil islahi bainan nas idan mutane biyu suna fada tsakani wani da wani ya kasa mutanen kirki ne ko suna haɗe ko ba a so da ana neman maslaha sai ka ga an yi faɗa na gaba to za ka iya zuwa ka ce "Ah, wani wani ya ce da ya san abin nan zai zama haka tsakanin ku da bai yi ba amma ki dan Allah ka yi haƙuri ka yashi dan Allah dan Allah dan annabi ka yashi eh ka faɗa mara haka shi ma wancan kai sauri gari ka same shi ka ce wani ne ya turo ka ya ce da ya san abin zai zama haka tsakanin ku da bai yi ba to ka yafi wannan kai ƙarya ne ba a yi ba amma da islamin bai nas laifin kazibu laifin kazibu a lalzi islo bai nan nas kenan wannan in ba a ɓangaren ilimi ba za a iya fitar da su ba za a iya ba ba za a iya ba to sa- sannan kuma ana ɗan ɗanawa kuma ƙarya yana zama makaruri ka kaza bin da zaujatin kamar ƙarya wa matarka in ya duniya ce yawwa ko kaga ba za a samu zaman lafiya ba to za ka ɗan ɗana don ku zauna lafiya eh ku shi kun ku zama iya za yi ba sai yadda kuka tsinci kanku ne Eh, eh, yawwa to kaga wannan duka shi ka- ƙarya ne makaruhi Eh, Allah ya taimake mu أما الغيبة فهي ذكرك أخاك المؤمن التقي بما فيه وهو يكره سماعه إذا بلغه Mm, وإن لم يكن فيه ما قلته فقد به- بهته ومفتريت عليه الكذب yeah.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم مم.
قال ذكرك ذكرك أخاك بما يكره مم.
قيل مم.
أرأيت إن كان في في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد فقد اكتبته- قد- قد اكتبته.
اكتبته وإن لم يكن فيه ما فقد تقول فقد بحثته.
بحثته مم.
رواه مسلم وأبو داود والترمذي na'am وأحمد.
amma da batu yi da mutum fa ya zikirka a haka almumin attaki shine kai magana wa dan uwanka akan dan uwanka mu'mini mai tsoron Allah bima fihi a cikin abin da yake kai wa huwa yukrahu sama'u amma ba ya son a faɗa abu eh ka san al-ism ma haka fi sadrika wa karita an tudli alayhi an-nas za ka faɗa wa mutum amma shi ba ya son a faɗa to wannan yi da mutum ne eh ka san ana yi da mutum ko ka fi karfansa ko wani abu sunan shi da mutum ko abokinka sunan shi da inda baya son a faɗi abin kai kuma ka faɗa eh amma akwai kuma muhalli in yana yin wani in yana yin wani abu ne na sabawa wanda ana son ya gyara ya ki gyarawa shi kuma yadda kai shi kuma yadda kai in ka a ce ka faɗa mar yaƙi ka yi mar wa'azi yaƙi to kai ka walakantar da shi ma akan abin dan ko zai ji haushi ya bari ya sha bamban kuma da wannan wancan ma'azuni ne wannan gairin ma'azuni eh eh shi yasa kullum malamin fiqhu in ya san fiqhu ya fi tsoron Allah yana da tawazu saboda irin wannan rinchaɗewan ahkam din kowane kana son kai tahlilin sa ka zauna da shi a kujeransa to wannan shine yake sa haka an gane ko wa illam yakun fihi ma qultu ma qultahu idan ba abin da ka faɗa a kan shin bai ba fakat ba ta kai masa ƙarya kenan waftarai ta alayhi alkadiba kai masa ƙagen ƙarya kenan wani bi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce aka daruna mazligi ba wasa me yi da mutum qalu sai suka ce Allah wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani kala ce zikruka a haka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ila ara'aita in kana fi akhi ma yaqul to in in abin da ka faɗan gaskiya ne fa Eh, in abin da ka faɗan gaskiya ne fa kada ce in ka nafi ma ta ƙulu in abin da ka faɗa cikinsa ba ƙarfi ta ba ku kayi da shi wa in lam yakun fi in babu ma ta ƙulu ba ƙarfi hata hu kayi masa ƙarya Eh, wannan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki Allah annabi Musa ya roki Allah an ji an roki Allah ruwa ne sai Allah bai ruwa ba da Allah bai ruwa ba sai annabi Musa ya zai ce Ubangiji, Ubangiji mun fito mun roke ka, ka ba mu ruwa, ka ki ka ba mu ruwa. Sai ce ya zanye muku ruwa wa fi kuma rajulun nan manan. A cikin ku akwai wani mutum mai annabi man da ya ce, "Ya- ya rabbi arini ka nuna mun shi sai ya ce idan kuntu mislahu. Eh, Ni ma na zama irin shi kenan, ni ma na yi annabi man shi kenan da Allah. Shi kenan ran da mutumin ya mutu sai Allah ya kira annabi Musa ya ce, "Ya Musa, wannan namimin ya mutu. yana nan a soma a kaza za a yi masa jana'iza ta mai musa ta shi gubi ya ce ya shi kafin ya je sai ga gawa saba'in an lullube shi a koyi sirra eh haka abubuwan su na Allah Allah ya kiyaye na wa qala ta'ala وقال الله تعالى mm, ولا يغتب بعضكم بعضا mm, أيحب أحدكم mm.
أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم نعم وقال تعالى ubangiji ya ce la yastafa azukum ba ba karwa ne ya giba da shashi an yi ba azukum ɗaya daga cikin ku yana so an yi akwai lahama akhi mai kan ya ci naman dan uwansa a mace bakaritu muhu ya kamata ya ƙi yin haka ko kuma kar ku yi kenan wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabun Allah mai karɓan tuba ne rahimun mai jin kai وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه البخاري ومسلم Mm. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي كل مسلم على المسلم حرام دمه مسلمي دم وانس مسلمي حرام دمه جنس حرام ني ويرده ده متنسن سو ماله ده دوكيسا بخاري ده مسلم صراوته
وأما الفاتق المتحتك المته- مته- متجاهر.
بالسيئات فلا غيبة في ذكر أحواله magana da abin na faɗa le ya hazuruhu ko wa amma da fasikul mutahatiku amma fasiki mai keta shari'a mai keta shari'a kamar yan yan hakika mu kenan ko zanadikai kenan fasidai masu keta shari'a almuta jahiru bi ce. mutumin da kasan zunubi hawa biyu ne akwai mai zunubi mai boyewa akwai mai zunubi mai bayyanawa to mai zunubi mai boyewa da mai zunubi mai boyewa mai zunubi mai boyewa ya fi zama mumini akan mai zunubi mai bayyanawa domin mai zunubi mai boyewa akwai alamar imani wannan kuma Allah ka hana to zan yi da abin da zaka yi kai yana kalle kun gani ma gashi nan ya hana amma na yi ba abin da ya faru shine mutu jahil zunubin sa da ifai ne eh ba ni ba dai bane hawa biyu ne Allah ya kiyaye ya shine yake cewa fala gibatan fi zikri ahwali wannan ba ba giba bane ka ambaci illarsa linnasi ga mutane li hazuru saboda kar su kusance shi domin mummunan shi yasa muke faɗan illan izala muna faɗa kuru-kuru da mutane su nisanta kuɗi ne damuwarsu duniya ne damuwarsu ba ruwansu da annabi muhammadu izala wan ba ruwansu manzo Allah bai san gaibi ba waliyai ba ko suna nan ba wanda ya san su saboda ka ji daɗin iskanci ne izala tu iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan wuta ne saboda haka idan ka kusance su za ka cutu ba iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Abu Lahabi Durratu yar Abu Lahabi a tabbata da Abu Lahabi ne Durratu yar Abu Lahabi wani ya zage ta akan yar kafiri ne manzo Allah ce me yasa kuke taba min zuriya na ba iyayen manzon Allah ba wanda babanta dan wuta ne nafsi ya tabbatar amma Allah manzo Allah baya so an zage Abu Jahal manzala sallallahu alaihi wasallam ce daga yau kar a sake zagin Abu Jahal domin kansa yana tare da mu ikramata bin Abu Jahal to kaga wannan duk gaba ki da wannan ɗabi'an wa'annan mutanen ne nemo iladu a cikin tunanin su a gidan manzala su faɗa to mu bar mutane ba ma faɗan illan su ku su daina kusantan su to mu ma mun ci amana domin wani bai sani ba kuma kafin su faɗan suna ɓoye abin sai an yi nisa ka shiga tukunin sakan maka to kafin ka shiga kasancewa ranin da kura in ka ga dama kai sai ba abin da ya dame mu Allah ya kiyaye na na karasa جاء في الحديث نعم na وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له مم.
أخرجه ابن عدي وأبو المش- وأبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه na wakal أو- أو- نعم.
ترعون عن ذكر الفاجر حتى حتى- حتى يعرفه الناس الحمد لله.
وفيه من هذا حتى الدليل؟
يحذره الناس نعم.
رواه الطبراني وابن حبان
na'am duk wannan dalilai ne na da manzala sallallahu alaihi wasallam aka ba mu dama mu ma mu dana eh kuma ba a kiransa giba ba a kiransa annabimanci na'am Na'am. man alqa jilbabul haya'i an wajhi duk wanda ya cire jilbabul haya ba kunya zai taka ku an wajhi fala gibata lahu don kafa aibinsa ba ba illa bane yawa wayannan wayanda suka yi tajahuri suka fito suna zagin bayin Allah ai rashin kunya ne ku ba ku karanta abin da muka karanta ba ba hanyar mu ɗaya ba a dan cimma burin ku kawai kuke neman dole sai kun mai da mutanen Allah mutanen banza da karfin tsiya saboda haka babu laifi ka fito kai magana kan su ba ka yi giba ba wannan muna da izini daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin wayanda suke neman su cutan mutanen kirki ne kowa ya sani amma ba ta magana ba ta magana to wayannan shine yasa kuma duk abubuwan da suke suna neman duniya ne da da abinda muke yi neman duniya ne da shehu ibrahim ya mutu ya bar dukiyar da har yanzu ƴaƴansa ba su yi ba wallahi da ba su iya cinyewa ba wallahi domin ya isa abu ɗaya kawai mao Ma- Mao, shugaban china da ya gaci shehu ibrahim cewa duk duniya an yi bincike wani mutum ne wanda aka yarda da shi aka samu babu kamansa kuɗi aka kashe mai yawa don binciken aka same shi bayan an same shi kuma aka ɗauko shi ibrahim tafiyan da ya yi shi ne dibar jika ji hankoka hankoka har ya tafi china ɗin nan wannan tafiyan ne ya yi na wannan gayyatan da ya je ya same shi ya ce to mun yi bincike a duniya babu kaman ka ka yi mana kallon kwaminisanci in ka mana ka faɗi duk abin da kake so a duniya mu maka sai ya ce ga shi kuma tallarsa sai ce ya ce wa shugaban china yana cewa ta masakdi a ziyarin nabi mutabi'an mazahibu wal muhlisatu falala an rubuce ga shi nan ta masakdi a ziyarin nabi mutabi'an mazahibu wal muhlisatu falala kai kuma ka na ci tallar da wakam to abu da kuke so ne kuma na muka tallar manzan Allah eh tamassaki a zayalin nabi matabi'an kuma mazahiru wal mudisat falala shine ya kawo masa kitabun min al-lail jalil jalala ya kawo masa alqur'ani ya ce to ka bar wannan dastor na kurdin da halidin da wane ne dukkan dastor na duniya wannan manya-manyan kafiran duniya ya kawo ce duk ku bar su ka dawo kitabun min Allah jamilu jalala ya masu tallan manzon Allah dan Allah irin su daurawa su saniya haya su waye fanta su waye ko waye waye za ka masu wannan tallan kamar shi wannan kudin bai lullube ya faɗi ko ma me bai ce daga baya mafi ya tuba duka wannan ya ishe mu kawai gashi nan kuma a rubuce ne ba a baki bane balle ka ce ka duba sayrul qalbi ila mustafan hibbi so Ibrahim duk abin da ya saboda wadi ne fasihi wanda ya san jiya da yau da gobe Allah ya sanar da shi ya rubuta duk abin da zai rubuta har illa ma sha Allah ya ishe mu rike mun yi amfani da shi saboda haka to duk wanda kuwa man kushi ba nan zilwabul haya wanda ya ga cewa zai iya zagin wa'annan ya taka su to bai kamata mu kuma sa ido ba tare da Allah inna Allah yadashu anil ladina amanu Allah yana yin difa ai salatin mu wa manzo Allah ba ya kara wa annabi komai amma yarda da mu yi tunda Allah ya ce mu sai a ce kun yar kuna da lada in difa'in mu wa salihai baya sa komai amma yarda za mu yi Allah zai sa mu ma mu samu wani abu a wajen Allah wannan shine gaskiya akhrajahu ibn adi wa abu shay an anas bin malik atara atara auna an zikr al-fajr a tar'auna kuna gani an zika bi fajir hatti ku hata ya arifin nasa kuna gani daga ambaton fajiri ku teke tashi hata ya arifin nasa har mutane su san waye fajiri uskuru bi ma fi ku ambaci irin aikin da yake hata ya hazarhun nasu har mutane su dinga jin tsoron kusantar su ka izini kenan ko da faɗa ne ya rawato da wa ibn hibban
وأما النميمة فهي كشف ما يكره كشفه وسواء كرهه المنقول عنه والمنقول إليه أو كرهه ثالث أو هي إفشاء السر وحذف الستر عما يكره كشفه قال الله تعالى ولا تدع كل حلاك مهين هماز مشاء بنميم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة النمام نمام وأما النميمة شوف ما النميمة فهي كشف ما يكره كشفه شين بيّن أبدا متن بيّن أبينا وسواء كرهه المنقول أنه أي أبن ديكين أبن شرواني والمنقول والمنقول إليه أبن دا شروزوا غريشي أو كرهه السادس كون أوكو أو إفشاء السر ko kuma za a bayyana sirrinsa ne wa hata ku sitir a kyakke ta sirrinsa amma ya karau kashi wanda ba ya son a sani to shi ma Allah ya ba mu dama in ka samu annanimin cikinsu sai ka faɗa annanimin shi ma ya ka faɗa Allah ta'ala Allah ce wala ta je kullu hallafin kar ka bi dukkan mai yawan rantsuwa mahilin walakancacce hammali mai yi da mutane da ido masha'in mai yawo bin nanimin da annanimanci manna'il lil khairi mai hana aikin alkhairi mutadi mai tsallake haddi asimin mai yawan zunubi kaga an ba da izini kenan menene baya so shi na ya ce utullin ba da zalika zane ne ai ba san bai san ma shi dan zina bane shi rana amma duk abin da yake kai yanzu abin da yasa yin zala suke kyale mu ba dan Allah bane eh ni misali ni ma ba dan Allah suke kyale ni ba dalili akwai abubuwan da Allah ya sanar da ni akan su in zan faɗa na rantse da Allah zan iya awa goma sha ina faɗa kuma wallahi tallahi ba ƙarya wallahi tallahi ba karya ba kage ba komai zan faɗi illan su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya Allah kuma ya tara shi yana kaina kuma na nashara shi babu wanda wai na yi masa kage ne na faɗa a'a babu kage ciki saboda Allah bai mantar da ni ba kuma yana cikin zuciya na na san na Sama'ila Idrisin na san na Sani Haya na san na Utillin na san su na san na Nasiru Muwi na sani na san Kiladun na sani Allah ya sanar da ni misali kaga yanzu abin da suke ta kunu sai ta kunkuni kunkuni kwanan nan bai kai kwana goma sha biyar ba wanda ya koli dikko amma ba sa son asali saboda miliyan hamsin saboda zuwa wajen wannan shugaban majalisa bakola saraki ‘ya'yansa ya iba guda uku maimakon suna iban gaggagaggan da suka riga suka yi rantsuwa su za su shiga wutan saboda su samu duniya to sai da yake wajen kuɗi ne ka san in dai abu da kuɗi to sani haya komin haramcin abin sai ya shiga to shine shine ya nemi wai ya je ya yi wani abu tun shi ne daga shigarsa aka ba su miliyan hamsin da aka ba su miliyan hamsin shine shi shi kuma dikko shine kamar kaninsa sama'ila idris su ne wanda suka kafa kungiya kuma ya fi sani haya ilimi tuntuni amma dai shi sani haya an ba shi ne saboda zagi dan tsansa akan cewa shi nagiri ne na kwarai domin ya ce sama'ila idris fada a 1991 ba kaɗan ba kuma a lokacin ba jin larabci sosai ba jin larabci domin kasa din yana hannuna to shi ne aka kora shi kaga yan gidan sama ila idris kenan ba kowa a izala ba kowa to shi ne kaga yanzu wallahi ni na sani na ce billahi al'azim duk yadda za a yi tun da miliyan hamsin aka samu duk ba za a yi da za a yi sani shi ya ja miliyan talatin shi ya ja miliyan talatin duk mai kafin ma a ankara ya siya motoci trailoli a yi gidan mai ɗin jingir jingir a duk na sani a karan Allah a yana trailoli Allah yana trailoli to wayan nan yaya za su yi su tsoron Allah wani aya za ka kawo musu wani ƙur'ani za ka zo ka saukar musu wannan kuɗin da suke samu kuma an izala ta daɗe a cikin talauci ta san shugaban kasan baya baya yi da su ya ci da izara cutu din haka su ma sun kangare an abin nan amma dai wayin nan ba sa samun kusantar su kamar izara ce to saboda haka a cikin talauci aiki eh akram kallahu abubuwan to yaya wayin nan za su tsoron Allah yaya kuma da me waye ne nemi shaida su shaida akan mu na gaskiya tun daga kudi da suke samu saboda haka ba ma bukatan sai dan su Allah ya isa mana amma kuma mu kuma matasan mu su tashi mayar sanar Allah ya ba mu iko wala ta bi kullu halatin mahin hamad masha'in binamin manna ila khairi mu'tadi asimin utillin muna da utillin ayana eh ba da zalika jaminin Allah ya kiyaye wata hadisi an ya zo cikin hadisi annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kana manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata an-nammam ay an-nammam mai da mutane ba shiga aljanna Bukhari da Muslim sun rawaito wannan kaga an kawo ilalu wasu kenan daga ciki wannan illolin ka kida ya su kusan guda hamsin ne a cikin wannan ɗin bismillah وقال رحمه الله تعالى نعم.
ويحرم عليه الكبر كذا.
والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض والبغض آه. وقال رحمه الله شو الأنظر هنا شوى ويهرب عليه الكبر يا هر- يا هرمت ga mutum alkibru girman kai wal ujubu ai kaga wayannan sune ƴaƴan waye a a cikin abin da na faɗa sufanci abu biyu ne sai abu ɗaya ne menene al shahawatu wal wal gadabu ai ayan gadabu ne kibru da ujubu duk lokacin da kaga ya bayyana to aya- wai an taba ka ne ai yawwa wariya wasu masu wal hasad wal bugudu duk wayannan ana kiran su kilabul wara karnukan al'umma shine ake neman ka cire a jikinka sai sai ka sarkaka in ka cire a jikinka su kai ba same ka da ƙarya ba giba haka haka haka haka har wa'in nan gaba kiɗa to ana kokarin a tsaftace mutum kenan za ka zama na Allah Eh, na'am أما الكبر والعجب فلقوله تعالى na'am إن الذين كذبوا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تصلح لهم تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل مهم.
حتى يلج الجمل في سم الخياط مم.
وكذلك نجزي المجرمين آه.
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين نعم. نعم إن الذين كفروا بآياتنا أما الكبر أوكي أما الكبر والعجب شي جرمان كي دا جي جي دا كي فلقوله تعالى وبنجد ينا تشيوا إن الذين كفروا بآياتنا ونزل قرية آية واستكبروا سكي جرمان كي عنها jabarin yarda da abin da ke ciki Allah ya hana la tattaula mu abwabus samai ba za a bude musu kofofin sama ba wala ya yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sabil khiyadi in za su shiga aljanna to raƙumi zai wuce ta kofar allura in za su shiga aljanna raƙumi zai shige ta kofar allura wa kazalika najzil mujrimina haka muke saka ba zai yi ai ba zai ba mana ijazi ne ai kazalika najzil mujrimina haka muke sakamako wa mujrimina mai girman kai ko mai zalunci lahum min jahannama mihadun su kuma a cikin jahannama suna da mihadun shimfiɗa ka samu da ake nufin shimfiɗa yanzu yanzu wannan wannan zai zai motsi to shi ne mihad in ka ji an ce mutum zai yi min jahannama mihadun in aka saka kana ji kana gani sai a sai da ka da kai ko in sai ido baka yi zaka yi ba komai ana ma kana ji kuma kana zantuwa amma ba ka da kakan ba ka da wani fatan wanda za ka ɗaya motsi ko a yi haka an ba kana ji saboda shi ne mihadun kamar shimfiɗa ne kamar tabarma haka shi ne kawai eh kamar eh a yi maka yadda ake so balle wai ko ka ce wayo Allah da Allah kyale ne hanna jin azaban ba yadda za ka yi kuma babun da ka kara ledan ka ba zai motsi ba hannun ka ba zai ba abin da za ka iya yi ga kanan kawai kamar kwanciyar tabarma a ƙasa ko yana mulki da kansa to Allah ya kiyaye wa in fauki gawash kuma sama su ga wuta wa kadalika najil zalimin haka muke sakamako da azalimi kaga ana gasa mutum da ransa kenan ina irin babbakan babbakan kajin nan kenan ko Allah ya kiyaye وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال مم.
لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه وهو العجب الله قال أكبر عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مم.
نعم رواه مسلم والترمذي وفي حديث يا ابو cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce laulan tuznibu da ba ku zunubi la hashitu alaikum ma huwa akbaru minhu da naji tsoron ina jin muku tsoron fiye da abin da yafi zunubin wa huwa al shine jiji da kai kaga shine sufa suka dauka can din نعم
su sufa sai sun tara dukkan ilalu sun zabo wanda natijar abin da zai halakar din sai su cire su sai su sa su za su yi maganin wannan kai ka je ka sadu da sauran Eh, haka abubuwan su Allah Allahu akbar kare san lawla tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum wa ja'u bi qawmin yaznibuna wa ja'u bi qawmin ghayrikum yaznibuna fa yastaghfiruna fa yastaghfiru Allah lahu to shine anan wannan shine dalili kaga shi zunubi kala kala ne saboda akwai kaba'ira akwai zunubu shi zunubu kanin kaba'ira ne eh
نعم na'am الجنة na'am لا يدخل ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر باب wanda zai shiga aljanna wanda akwai ƙwayan zarra na daga girman kai a cikin zuciyarsa bai shiga aljanna ba Allah ke muslim da tarmis ya rawato na'am أما الرياء والسمعة مم.
فالرياء إيقاء القربة يقصد بها الناس مم.
أو يقصد بها الله والناس معا na'am الأول رياء الإخلاص Eh, والثاني رياء الشرك shirk wasu masu والسمعة خلاف خلاف الرياء الرياء لأن السمعة أن يعمل العبد خالصا خالصا ثم يخبر به الناس لغرض تعظيم الخلق ونحوه ما يريد به ونحوه الله.
مما يريد به السمعة قال الله تعالى قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون نعم Ah, wa mariyau shi kuma riya wasu mata da jiyarwa ban riyau shi abin da ake nufi da riya iqa'ul qurbati shine mutum yayi aiki na neman kusanci ya kashi da nasu amma yana nufin mutane su gani yana yin abin ne kamar aikin Allah ne don mutane su gani aw ya kashi da Allah ko yana nufin Allah was- wan nas ma'an yana nufin Allah da mutane su gani al'awwalu riya wal ikhlas akwai riya na ikhlasi wasani na biyu akwai riya shirk shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa ashirkul kabir wa shirkul hafi manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shirka ko inna shirka ahfa alaikum min dalilin namlati ala safafi lilatil muslimin inna shirka ahfa alaikum min dalilin namlati ala safafi lilatil muslimin yin shirka ya ji kuya shirka yana shiga aikin ku fiye da tururuwa ta yi tafiya cikin duhun dare a kan dutse da safe ka zo ka nuna kafar ta hanyar da ta bi. To, yaya za a cire? Sai ka da su shehu Ibrahim. Sai ka da su. Shi ne za shi ya sa yake cewa fa'azgaru atba'i bari ummina shirki. Saboda duk abubuwan za ma za yi ma komi ne la kaga aiki ba kai ne fa'ili ba Allah huwal fa'ilu ba za ka yi itimadi da aikin ka ba za ka yi itimadi da ilimin ka ba za ka yi itimadi da komai ba sai dai ka fawon lamarin ka zuwa ga Allah saboda ka idan ka ga an zahara wani aiki a wajen ka to Allah ne ya zahara dan a girmama ka kai ba kai ka aikata aikin ba an sa an sa ne a jikin ka dan a girmama ka saboda ka ba za ka ga wani abu naka ba banne ka yi riya kaga an tsarkake ka kenan to wannan hanyar da ake ake tsarkakewa kenan wasani riya'ush go riya'ush sharqi wasu matu khilafu ru'ya shi sum'a sabanin riyani lana sum'ata shi jiyarwa an yi amalan abda khalisan bawa ne zai aiki saboda Allah sun mai hadir bin naka amma zai zo da ba mutane labari da garaji ta'azimi saboda a girmama shi eh kai ta'azimin hulki ko halki wani haushi da makamantar sa ma yore da bisu mata dan aje a fada eh sai ni dan Allah ne ni dan Allah ne zai ci na idan kaza kaza kaza eh dan aje a fada niyyar ce take bayyana amma akwai kuma shi kuma a nan din still akwai gurin da zaka yi shi kuma babu babu zanajin idan ka yi shi halisa li wajen Allah to ma ya haka ne dan mutane su fahimci yadda ya kamata a dinga yi dan al'umma su amfana yawwa shi kuma daban yawwa amma na yi haka ne don damu ina son a ɗora ne akan wani kujera ne Eh amma fili na yi don Allah ne amma waje ku je ku yi talle don mutane su ga girma na yawwa to wannan sun a kenan ga shi kayi shi amma kayi da baitin ɗin a gaban mutane kurbatin ilallahi amma koyi ga wani kujera da kake so kawo an gane ko Allah ya yi fa walil musallin azaba ya tabbata ga wanda suke sallah allajina hum an salatin samuna ma'ana suna jinkiri ba sa yin sallan sai sai lokacin da su ga dama su ne azaban ya tabbata gare su allajina hum yura'una suna wanda suke yin abu dan riya dan a gani
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرى يرى الله به رواه البخاري ومسلم نعم
wani junubin abdullahi akwai riwayar junubin dan abdullahi shi kuma yana cewa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala man samma samma Allahu bi duk wanda ya nemi ajiyar Allah zai sa ajiyar da kai din shikenan an gama an baka ladan a duniya wa man yura'i yura'i Allahu bi duk wanda ya dan a gani Allah zai sa a ganin shikenan sai ka je lahira ka nemi ladan ga ka an gama maka an biya ka abinda ka neman amma ai الله يكي
أي إن أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاجرة يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد نعم أي إن أظهر عمله للناس إذا يبين أي تنسى ومتاني رياء سبود رياء أظهر الله نيته الفاجرة Allah zai bayyana niyyarsa ba cacciya fi amali cikin aikin da ya ranar tashin kiyama wa fadahu Allah kuma ya kunyatar da shi ala ru'usul ashhadi da kai kace kaza kaza kaza ba kaza kai ba mutane ba sani ba ai komai na hannunmu ne jama'a ga abin da ya dan shi saboda haka kuma ga abin da na sa ku kai mar kun yi mar kansa ya kumbura ya ji daɗi na ba shi lada ya gama ji a duniya Allah ya kiyaye na'am أما الحسد والبغض نعم الحسد هو إما تم... إما تمنى القلب زوال النعمة عن المحسود نعم واتسال هذه الحاسد نعم وإما تمني القلب زوال النعمة عن يعني المحسود وإن لم تتسل للحاسد وهو أشد ما الله يكيه أما الحاسد والبغض شكما حاسد لكيه الحاسد شي حاسد وإما تمنى القلب زوال النعمة عن المحسود in ka ga wani abu wajen mutum ka ce wallahi wannan ba shi cancanta da wannan ba eh kuɗi ne ya ce a wannan wallahi sam irinmu ne ya kamata ba irin wannan ba ko riga ko me kawai in dai kai tunanin wani abu Allah ya ba wani kai tunanin Allah ya busar wa abun akan mutumin to sunan shi hasada to akwai wani abu sunan shi gibda suna kama da hasada shi kuma azuni shi kuma abin da yasa duk lokacin da aka zo abin da yake da kishiyar da muna faɗa muku saboda da mu haɗu da shi wani lokaci a gaba to kar karatun yayi nisa ku ce kun mance da wannan ku ɗauki wancan a matsayin wannan shi yasa kowane abu ga shi ga gashi suna kama iri ɗaya yawa misali ka ga mutum ya gina masallaci ya ce kai wallahi ina ma ni na gina wannan masallacin da Allah zai bani kuɗi ni ma zan gina kaman wannan shikenan a take a wajen Allah kuma an rubuta maka ladan inda gaske sunan shi gibda yana kama da hasada amma shi hasada wannan ai bai dace ba ai mu ne kamata mu yi to rusawa kenan amma ba maganan bai dace ba ya yi nima ina ma in na samu zan iya yi irin wannan da Allah zai bani kuɗi ni ma zan yi irin wannan to wannan shine niyyatul mu'min ablagu min amalihi kenan gibda kaga suna kama da hasada amma akwai bambanci wannan ma'azuni ne an yarda shi a shar'an wannan kuma an kore shi a shari'a Allah ya kiyaye wacce salabi al-hasidi a sadar da ita da mai hasara wayannan mata manal kalbi zawal ko kuma mutum zuciyarsa ta yi gusta ta yi tunanin gusar da ni'ima anil mahasudi ga wanda kake ma hasara wai lan tantasil bil hasil ko da abun bai sadar mai hasaran ba ko a shaɗu ma wannan yana da tsanani نعم سيبوغدو البغض هو الغش والغل والضيغة والضجينة والضجينة وحب إيصال الضرر إلى أخيك فالخصلتان ذميمتان محرمتان بالكتاب والسنة والعجماع البغض شكما كيهيا هو الغش شيني قوي ونعب غش kana kin mutum amma ba za ka nuna mar ba ka koyi dan kare sani eh amma kana bin sa kana bin sa kana bin sa shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alama ne a uzbika min halili makiri aina huta rayani wa kalbu yar'ani in yar'al in yar'al hasanata yarfa'uha wa in yar'al sayyi'ata yanshurha Allah ka raba ni da aboki makiri aina huta rayani wa kalbu yar'ani duk inda ya ganni zuciyarsa zuciyarsa tana kiwona in ya gana aikin alhairi ce baya ya son a sani amma daga na kuskure ya dinga faɗa kenan a sani ya dinga faɗa kenan a sani to kaga ai yana daga cikin bugudu aiki ya ce ke kawo haka to shine gish wal gillu da liko wa baginati da liko al gillu wa bagina dun liko ne a Hausa ba mu da yalwan masaranta abubuwa amma wanda suka fi yin Hausa suna iya to kowanne suka ce wannan ana nufin kaza ne kamar wanda suka zauna a wajen tsofaffin kanawa haka to za su iya fitar maka da kowanne za su bambance maka gishu kaga bugu da ne ya haifi gishu da gillu da zagina amma a hausa ya kace kawai riko sai ga wani magana kamar muta radifin ne kamar abu ɗaya ne amma wanda suka ƙware daga cikin manyan malamai kowane ce wannan ga siffansa a cikin mutane wannan ga siffarsa sai sun tsane shi sun cire shi sun nema masa suna da sifa sun faɗa maka gagun da yake gagun da yake amfani wa hubul isa da darani shine duk lokacin da bala'i ya faɗi maka ila akhika to suna so daga sun ji wani wuci yawwa madalla Allah ya yi kaza Allah ya taimake mu wani ya shiga bala'i yawwa daga wani abu ya faru to kaga wannan kaga isa da darani ila akhika to falhasilata ne wannan ɗabi'u guda biyu zalimata ne muharramata ne abun zargi ne guda biyu kuma haramun ne bilkita ga wasu mace ƙur'ani da sunna wani ijma'i da ijma'in malamai
قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من شر حاسد إذا حسد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا الجنة نعم وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم ko kuna yin hasada ne wa mutane saboda abin da Allah ya ba su atahum Allah min fadli dan Allah ya kyauta wa wani ka sai kamar hasada ba ka so kuma kyauta ce kai ma an maka abin da ba mara ba kai ma an maka abin da ba ma in ma ba shi din ba an maka abin da ba yi wa wani ba duk duniyar nan kowa duk akwai abin da Allah ya yi wa wani wanda bai yi wa wani ba duk duniyar nan akwai abin da wani Allah ya yi wa wani wanda bai yi wa wani ba wani kuma an tara masa mafiya yawa a wajensa eh wato hadis bi nimatillah wata rana na kwantawa ina cikin godiya wa Allah wannan ma faɗan godiya ne a to hadisi da nimatillah na lura na ga duk abin da Allah ke wa dan adam a duniya ba abin da Allah bai mun ba babu abin da Allah bai mun ba a duniya babu shi babu shi in na kwanta wani shi yana gaya min wata rana yake cewa mala haris ko a aljanna Allah ya bar ni haka alhamdulillah da sai na ga kuma kamar ni yake fasarantawa na duba na ga duk abin da ake nema Allah yi wa mutum na rufin asiri Allah ya mutu ko menene abin da Allah yake ba in an baka nima an dan san mu eh ko menene aka ba wa wani Allah ya bani saboda haka wannan idan to ni har gobe kuma Allah bai taba sa in ga wani abu a jikin mutum wallahi ga cewa dan me Allah ya masa ba kuma Allah ya cire min wannan wallahi tallahi ban taba ganin wani Allah ya bashi wani abu ga cewa wai dan ne ya samu wannan abu saboda ni kullum abin da nake gani abin da ni Allah ya yi man din ni da wani dabara na samu shine yayi sannan kuma na biyu har gobe Allah bai taba samun nayi wani abu ya samu ci a zuciya na dinga kallon abin nayi ba eh wannan Allah ya mun haka to kuma na ga ko kwanaki na yi rashin ba da kuɗi a hannu na haka amma duk abin da nake da shi a gidan nuna zaune kawai sai ga an kawo an aji eh duk abin sai ga an kawo an aji lokacin da nake bukatar su kuma za a kawo aji kuma ba wanda na roƙa kuma ba wanda na gaya to wannan mai mutum zai ce wa Allah sai da alhamdulillah saboda aka to duk wani abu shi wannan abin da nake faɗa a tuhaddis bi ni'matillahi yawa a tuhaddis ba yana kama in ya saba haka sunan shi alfahari ba alfahari bane babu wani abin da na yi wanda zai saba daga ka'ida a godiya ne cikin ni'imar da ubangiji ya mana alhamdulillah ala ni'matin lati an'ama alaina ka zamo musulmi an yi ka mutum Allah ya yana da zai ga dama yayi ka dabba yayi ni musulmi yayi ni mutum yayi ni musulmi a musulmin ya yi ɗan ɗarikan tijjaniya ya yi ni faidi zaɗin zaɗin zaɗin zaɗi kuma ba a bani a makaho ba a musuluncin ni ba makaho ba ne na shiga ɗarikan ba makaho ba ne a tafiyan faidan ba makaho ba ne sannan kuma aka haɗa ni da mutanen kirki wanda duk inda zan yi mu'amala duk abin da ya rikitar da ni in na kira yanzu na kira ya ce min kaza kaza ne kaza kaza ne babu wanda na kira shi ma ya gigi ce da da gigi ta da ni koma baya babu wannan ne da aka cewa Allah ba alhamdulillah ba saboda ka ni da na gama aiki na kwata kwata na kari kawai to ba abin da nake nema sai dai Allah ya kashe ni a cikin tsarikan tijaniya sahib modiyin sahib alfaidati tashi da wannan yanzu iya abin da nake nema ubangiji ya mun kenan eh wannan shine abin da muke nema kuma Allah zai mana albarka mai Allah domin kullum man ruzika du'a ulama yaqimul ijaba duk abin da Allah ke wa mutum to Allah ya saboda ka mun gode wa Allah wa min sharri hasidin idza hasad wannan sharru hasidin idza hasada nan wannan da shi Allah ya gama alqur'ani babu illan da ya kai hasada babu illan da ya kai hasada shi yasa Allah ya rufe alqur'anin sa da shi shi yasa iblis a cikin faruddin razi iblis ya haɗu da ya zo wajen fir'auna da ya buga wa fir'auna kofa kan kan kan sai ya amsa sai ce man bilba wane ne da ya buɗe sai ga iblis ne sai ya tsiri da dariya ya ce da ni da kai wa wani sharri ya ce na fi ka sharri domin ni hasada na yi wa annabi adam aka fitar da ni daga gidan aljanna ya ce to kaga kai ƙarya kai laukunta ilahan lamma jahiltani da kai Allah ne da na bambasa kofa ne ka ce wani shigo amma tun da ka ce wane ne ka san ƙarya kake sai ba Allah ba wannan yana cikin faruddin razi in ka duba tafsirin fatiha za ka ga wannan ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كو ولا تتمنوا kar ku yi gurin ma fadan lawa bi ba dukkan alabadin daga nan ne in dai aka yi gurin in ban samu kaza ba to daga nan ne ake samun hasada eh to abinda kaga aljanna ba a shi sai an ci wanda za ana ma fi sudurihim min gillin ikhwana fa azzahu ikhwanan ala surur mutaqabilin kenan eh wanda za ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan za ku zamo aljanna babu gillu babu babu hasada babu zagina babu ayyin shay'in min al-gish wanda zaka boye zaka zamo dan uwanka dan uwanka ne menene ala sururi kowa yana kan gado mutakadiri suna kallon juna amma ba za ka je gidan wani ba gashi an cire amma ba za ka je gidan wani ba eh dai kana son gamuwa da ni kawai sai mu gama a karkashin tati shajara ci duba eh na'am عن ابي هريره رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
اياكم والظن مم.
فان الظن اكذب الحديث مم.
ولا تحسسوا ولا تجسسوا مم.
ولا تحاسدوا مم.
ولا تدابروا ولا ولا تباغضوا تباغضوا وكونوا عباد الله وعباد الله اخوانا مم.
ولا يحل لمسلم ان أن يحجر يهجر اخاه أخاه الاخر أكثر من ثلاثه ثلاثة ايام
نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والظن ما هنيكم الزتون فان الظن اكذب الحديث domin daga zato ne zaka karyata maganar annabi Muhammad wala ta hasasu banda bincike wala ta hasasu banda dogon bincike wala ta hasadu banda hasada wala ta dabaru kada ku jira wa junanku baya wala ta bagaru kada ku yi kiyayya wa kunu ikhwanan ibadallah wa zammu yan uwa bayan Allah in kaga dama ka dace نعم wa kunu ikhwanan ibadallah ku zamo ƴan uwa bayan Allah bi ma'ana wa kunu ibadallah ikhwanan bayan Allah ku zamo ƴan uwa yawa to kaga sai ka je fa'ilin can wala yahillu li muslimin mafulan bi wala yahillu li muslimin bai halaka ga musulmi ba an yi hajar a hawu ya ya kaurace wa dan uwansa aksara min salati ayyam fiye da kwana uku duk wanda ya fara da sallama shi ne نعم eh, wanda ya fara idan kuka rike juna to za a bar ku zuwa kwa duk za a shafa zu- sunayen to da suka yi gaba na kwanaki ya wuce kwana uku to duk sunayen su za kofa muta eh, amma wanda ya fara shi za a shafi in ɗayan ya ki kuma a bar nashi in ya amsa shi ma ya- ya ci albarkacin na farkon eh, dama man bada man bada minkum bisalam fa huwa khairun eh, domin shi ya fara za- zakkaraka bi ismillah bukhari ya rawaito na'am نعم ومن الحسن ما هو جائز ويسمى غبطه shi kenan.
أي أن ترى لأخيك حالة حسنة مم.
فتتمنى لنفسك مثلها من غير أن ين- ينقص من أخيك شيء وقد نعم.
جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا نعم.
حسد إلا في اثنتين مم.
رجل أتاه أتاه الله القرآن.
آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار مم.
ورجل مم.
آتاه الله مالا فهو مم.
ينفق منه آناء الليل وآناء النهار مم.
وقد قال تعالى في رؤية الفضل على الغير مم. صلاة فلا الله.
تزكوا أنفسكم مم.
وأعلم بمن اتقى أيوة الله كده. مم.
نعم.
ومن الهاتري yana daga cikin hasada ma huwa ja'izun wanda yake ja'izi magana da na fada tunda ban san ma ya kaushe a kasan baka wa yusan ma gidda ana kiransa gidda eh gidda dama na fada ko eh, shine ai an tara li akhika halatan hasanatan sai ka ga wani dan uwanka yayi wani abu mai kyau sashi haka fata manna li nafsika mislahu ba fata manna zawalihi ba sai kai sha'awan kai ma kai ka zamo irinsa ba kai kai tunanin gusar masa ba نعم.
ka ce bai dace da shi ba kaga gusarwa ne to wannan shine wannan shine kawai ya bambance wannan ma'azu ne wannan gairin ma'azu ne Eh, min gairi an yankusa min ahika shay'a ba tare da an tauye wani abu daga dan uwanka ba wa kan ja fil hadisi annabi alayhi salatu wassalam qala manzo Allah ya ce la hasada illa fi sanatayni ba a yin hasada sai ga abu guda biyu rajulun atahu Allahu alqur'ana mutumin da Allah ya bashi qur'ani ko ya ko bi ana al-layli wa ana an-nahari yana karanta shi dare da rana warjin atahu Allahu malan kaga in aka zo kan dukiya ko ai ya gudu da yawa tunda aikin dukiya ya sayi mota ya yi kyauta da shi wa wani dattijo da kaga ya dace tun tuni kana son ka taimake shi ba kai ba sai ina ma ni ne na yi ma wannan bawan Allah da ne ko riga ne ka cire ka ba wa wani ai ka san rigan ya samu taraki ai ka san ibada za a yi ai ko rigan ka da in ka ba wa wani ai ya zama adana ne kaman sinannun kaya kenan bai daidai ba ya koma wajen adanar martaba amma akwai gurin da in yaje ai ya shiga cikin domin ka san za a yi ibada to ai ya samu tarai فهو ينفقما منه آناء الليل وآناء النهار za a ce da dare da rana shi ma kaga wannan ya zai buɗu da yawa saboda ka duk aikin alherin da za a yi da kuɗi za ka ce haka na a wakar kana ta ala Allah ya faɗa fi ru'yatul fadali cikin ru'yal fadali wato ganin fifi ko alagairi daga kafu wani Allah ya ce fala tazaku anfusakum kar ku saka kitanku ko alam bi man saka da Allah da annabi ya izala take dan Allah duk wanda ya san izala ya take duk in kai ba da izala bane ba ka shiga aljanna ba eh duk to anan in ka lura saboda tsarkake kansu suka zama halakakku eh tsarkake kansu suka zama halakakku to mu kuma abin da yasa muke fitowa mu ce ƙarya ne saboda mu nuna mutane kasu yadda saboda ba kowa bane malami to amma na farko kai ka gane annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana son yawaita yana son yawaita al'umma don shiga aljanna izala ta karanta duk wanda aqidan ka kai ba dan izala bane to dan wuta ne zaka shiga wuta to dan izala nawa ne su nawa ne a duniyar nan to amma ba su ne yan aljanna kuma suna sabon Allah ne amma su ne yan aljanna in an ce wannan dan dariƙa ne ce dan wuta kawai kafiri ne tunda ya ya ya bi shewa bil kadar wannan ɗarikan cajiya ne kafiri ne ɗan wuta ne wannan tijjaniya ne kafiri ne ba ruwansu ɗarikan kawai to wahajawa iyayensu kuma daga an ce kai sufi ne shi kenan kawai ta tsare ko daga an ce kai shi'i ne ka san a ƙa'idar ahalin sufa ba a cewa ɗan shi'a kafiri eh ba ya yiwa ba a ce masu kafirai a kawai suna daga cikin abubuwan da suka kauce a cikin tafiya amma ba a ce musu kafirai to amma kaga so gurin su kafirai ne kawai wannan ma kafirai ne waye musulmai kawai su wannan kaga ga kuwa fusau in dai ba su kai ba shi kenan kuma duk abin da za ka faɗa to wannan Allah yake yi to wannan iladu in ba a faɗa yaushe waɗansu da suke jin za su sani kuma ba kowa bane malami in dai ka bar gemu ka da kafan wando kai za ka iya rashin kunya to yanzu misali a izala duk karatunka in dai ba za ka iya zagin uban wannan ka ci mutuncin wannan ka zaki wannan to ba za ka samu promotion ba amma kana da buɗe ido yanzu nan za ka kabartar da mutane dubu yanzu nan za ka sa wasu a wuta yanzu nan wa'annan za ka yanzu nan za jawo ka wa antanin al-muqarrabina eh wannan haka ne amma duk karatunka ba za ka iya haka ba na rantse da Allah sai kai roƙo ka ci sai ka yi roƙo ka ci wannan haka abubuwan yake gudana to yaya mun san wannan mu kasa faɗa faɗa kuma muna da izini ƙur'ani da hadisi ya bamu da bamu faɗa saboda mutane su san illansu dan wanda ya bi su ya bi su kawai da muka kira yin zala da yawa za ku yi wannan na tafi gwaran maulidi da muka tafi gwaran maulidi da min sallan juma'a na dawo gida na ci abinci na dawo sai ku samu an yi ado masallaci za ka ba shi ana ta artabu a kan yin ado masallacin sai ce Allahu akbar wannan abin da mutane ba su fahimta ba na ce kun ga wannan adon wannan adon ya gode wa Allah domin an yi adon gurin da aka ambaci annabi Muhammad zai iya yiwa a kai shi gidan ba ne a yi wannan adon da irin sa iri daya amma wannan yana alfahari saboda an ambaci annabi yana gurin na ce kuma mutane ba su fahimta ba na ce kamar rago ne ragon da aka kai shi mayanka aka yanka aka ci da ragon da aka yi ragon da aka yi lahiya darajar su dai ragon da aka yi lahiya shi ne ake tsallaka sirabi da shi ya kamata ya gode wa Allah da ragon da aka yanka shi a mahauta da wanda aka murɗa kansa a gidan giya kuma ba da ragon wannan wani yafi to ai wannan haka abubuwan suke gudana to yaya haka kawai duka ɗaya mutum kawai ka zo kawai ka watsar da kowa addini ba haka yake ba Allah yake yi na yayi to alhamdulillah muna hamza suke da dai ke da alhamdulillah akwai tambaya ne na na ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم لبعض على بعض نعم na?
mace ce Allah ya ba mu dan shin kwaga dan shi irin shi okay Yana ba- eh yana gani sai ya misali shi wannan ayin na ya kamata a cikin hasara shi a ba zai zama haka ba ba zai zama haka ba ai Allah ya ba mu danshin ku bi ma'ana Allah ya mana irin yanda ya muku eh ai baka zawaliha bai dace da wannan ba da ni ne shine hasada bai dace da shi ba wannan irin motan irin mu ne ya kamata mu hau ba irin ku ba wannan amma Allah ya ba mu danshin ku mu ma Allah ya ba mu abin da ya ba ku ne wannan roƙon Allah kai kuma a wajen Allah fadalullahi ne yuti man yasha kuma wasi'un kuma Allah yana da shi kuma ba abin da zai da shi neman irin kun yake ka roƙa a yi maka me illarsa ya fasaranta shi da hasada ne bai fasaranta shi da kyakkyawan manufa ba malaman zamani ne eh Allah ya kiyaye Ah, akan kallon adila hatta abu jahal mutum daban-daban ne daban-daban ne abu jahal daban abu lahabin daban Eh, abu jahal daban abu lahabin kuma daban abu lahabin ubansu ɗaya da Ab- da da Abdul- eh, da abdullahi da abdullahi da abdulmutsalib da abu ɗalibi Eh, shi zama? na?
kan hadisin da ke magana yawancin sarki na amma na a yana da dasi yana da dasisa yana da dasi yana da dasisa an yi dasisa almajiransa sun sun faffaɗi wasu abubuwa wanda domin a cikin hadisin sa akwai hadisin da suka ce ko akwai hadisai da yawa wanda ba ya da shi ba ya ce ya ji shi daga hamadu ne kuma ana shakka bai yi haka Ham- ya eh, rawinsa ya ji shi daga hamadu ne amma ana shakka rabibihi ne akwai almajiransa ne da ya faɗi waɗansu abubuwa ya ce shi ya faɗa to saboda haka sai zama an samu dasi a kansa eh alhamdulillah ta zama